صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها أيوم وانا يمتي na talata wanda ya dace da sha biyu ga watan zulka'ida watan goma sha ɗaya a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da sha takwas bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya dace da yammaci na goma ko goma goma ga watan uku wato watan mars a shekara ta dubu da ɗari tara da kuma casa'in da takwas a shekarar turawa kuma wannan shine darasi na tara na goma ne kuna tattara ne ko na goma hankalin ya yi wani waje ke na goma idan ba kuma ta ba a darasin da ya gabata na yi bayanin wata fadakarwa da wani uwa ya rubuto min kuma har muka karanta ko muka bayyana abin da ya ce da kuma abin da ya gabatar to dama na ce muku ya rubuto wasikar sa ne da larabci da haka ni ma kuma na ba shi ansa da haka zan karanta abin da ya ce don amanar ilimi yace bismillahir rahmanir rahim nasiha إلى الشيخ الفاضل ناصر السنة وقامع البدعة شمس الدين في زماننا haka ya faɗa Allah shirye shi Allah ya yafe masa abu wannan kuskuren al-imam Ja'far Mahmud Adam duk wannan da ka ce Ja'far Mahmud Adam da ka take tawa kanka yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa ba'd fa hadhihi nasihatun uqaddimuha ilaykum fi tadrisikum li kitabi sifati salati an-nabi sallallahu alaihi wa sallam min at-takbiri ila at-taslimi ka'annaka taraha الصفحة الخامسة والثمانين بتاريخ ثمانية وعشرين شوال ألف وأربعمائة وثمانية عشر من الهجرة الموافق أربعة وعشرين من الشهر الثاني ألف وتسعمائة وثمانية وتسعين من الهجرة بعنوان ما يقطع الصلاة عند قراءتكم لحديث وكان يقول يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كآخرة الرحل المرأة الحائض والحمار والكلب الأسود وقال يا رسول الله ما بال الأسود من الأحمر فقرأت كلمة الأحمر بضم أين الكلمة الأحمر فصار جمعا لمفرد حمار فيكون المعنى ما الفرق بين الأسود من الكلب وبين الأحمر وبين الأحمر وهذا هو القطع الذي وقعت فيه والصواب والله أعلم ما بال الأسود من الأحمر بفتح عين الكلمة الأحمر فيكون للكلب أيضا كما قال الأسود نعتا للكلب كما قال يا إنا كرنتان يدي ربوتو والأسود نأت لمفرد ما الفرق بين الكلب الأسود من الكلب الأحمر وقل مثل ذلك في الأصفر والأبيض ويدل على صحة هذا القول قوله صلى الله عليه وسلم الكلب الأسود شيطان في رد الجواب على السائل ويزيد ذلك وضوحا الحديث الآتي من كتاب سبل السلام الجزء الأول صفحة 195 باب سترة الإمام عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة المرأة المس... يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرهل المرأة والحمار والكلب الأسود قلت ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر من الأبيض قال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان أخرجه مسلم زاد الله سنة نبينا نظرة وإلاء والسلام عليكم yace ɗalibin sagir ahmadu muhammad gidado wannan ita ce wasiƙarsa ni kuma gatawa hadratul akil karim wa zamil hamim ahmad muhammad gidado hafizahullah wa ra'a assalamu alaikum wa rahmatullah wa ba'du faqad sallamtu risalatakum الكريمة المؤرخة بتاريخ 30 من الشهر العاشر 1418 وسررت بها أيما أيما سرور سرور بلغ مني مبلغا عظيما وكان لها موقع عظيم في قلبي فجزى الله الأخ خير الجزاء وكثر من أمثاله وقد بدا لي أثناء قراءتها صدق المحبة النابعة من قلب معمور بالإخلاص إن شاء الله وزال هذه الرسالة رشاقة أسلوبها ووضوح بيانها ونساءة حجتها ويبقى أن أقول لكم هذه الحقائق التالية أولا أن ما وقعت فيه من الخطأ كما ذكرت لا يعدو كونه شرود ذهن بقدر ما هو خطأ ولكني لا أبرئ نفسي من تبعته لأن الإنسان معرض للأخطاء بطريقة أو بأخرى وبخاصة في خضم تزاهم الأفكار واختلاف المعلومات وقد تمر بالإنسان بعض المواقف تنسيه تماما بعض الحقائق التي هي في جلائها عنده كالشمس في رابعة النهار وهذا الإمام الكسائي علي بن حمزة الكوفي إمام القراءة واللغة في زمانه يقع في خطأ فاحش لم يقع فيه حتى الصغار من طلبة العلم يقول هاكيا عن نفسه بنفسه صليت بهارون الرشيد فأعجبتني قراءتي فغلبت في آية ما أخطأ فيها صبي قط أردت أن أقول لعلهم يرجعون فقلت لعلهم يرجعين فوالله ما اجترأ هارون أن يقول أخطأت ولكنه لما سلم قال أي لغة هذه يا كسائي فقلت يا أمير المؤمنين قد يأثر الجواد قال أما هذه فنعم وقال الكسائي مرة ربما سبقني لساني باللهن فلا أستطيع أن أرده بل أوضح من ذلك وأعجب أنه أرتج عليه يوما في قراءة قل يا أيها الكافرون فلم يستطع أن يكمل الآية فهذا كله وغيره من مواقف مماثلة تمر بكبار العلماء دليل ساطع على ضعف الإنسان وعجزه وأنه مهما بلغ من العلم لا يخلو من الزلل والخطأ ثانيا أن ما قمت به من إبداء ملحوظتك هو الذي تتطلبه حلقات العلم في أيامنا هذه فلا بد أن يعود فيها من جديد نقاش حر يسوده الهدوء وتبادل المعلومات نقاش بناء يزينه الإخلاص وحب الخير للجميع بريء عن كل هدف وغاية سوى طلب رضا الله وتشحيذ الهمم نحو التحصيل كما كان ذلك ديدن الرعيل الأول من الصحابة والتابعين وتابعين لهم بإحسان ثالثا وأخيرا إنه لجميل أن تكون لطلبة العلم الشرعي جراءة علمية تجعلهم ينطلقون بثبات وعزيمة في إظهار ما لديهم من علم مهما كان وإبداء ما معهم من حق مهما قل ومحاولة إحقاق الحق وإبطال الباطل بأي وسيلة وأجمل منه أن يكون ذلك بدافع الإخلاص وصدق النية يساهم ذلك التواضع ونسيان الذات بعيدا عن الغرور والتطاول بعيدا عن تسايد المآهب والمثالب بذلك يزداد العلم وينضج الفهم وتتحقق ملكة الحوار والنقاش لدى الطالب فالله المستعان وعليه التكلان زادك الله حرصا على العلم والدعوة وجعلك من هماة الكتاب والسنة وزاد الله سنة نبينا نظرة وجلاء والسلام عليكم والسلام haka na ce da shi kamar yadda kuka ji wassalamu alaikum wassalam matashiyar maganar mu ta yau adiyatul istiftahi duk wanda ke jin larabci ai ya ji kenan adiyatul istiftahi ya faɗakar da ni game da abin da na faɗa muku tun satin da ya wuce na faɗa muku abin da ya ce cikin hausa abin da ni kuma na ce da shi na samu wasikarta kuma na ji daɗin saduwa da ita da sauransu larabcin ba zai fasaru da wasu ba zai abin nan ba amma dai na faɗa masa ababe guda uku a takaice abu na farko abin da yake cewa na faɗa kansa cikin kuskure na ce wannan abin da galibi marubuta suke ce masa shurudun zihin wato kwakwalwarka ta tafi wani abu nesa bayan ya kamata ta tsaya a kusa sai ga kalma ce ka ɗauka za ka ɗauki wata ma'ana ta nesa ga ta kusa sai ka hararo ta nesan bayan ga ta kusan ita ce tafi dacewa da kalmar ko ka canja wasali sai canjuwar wasali ya haifar da canjuwar ma'anan kalma na ce amma tare da haka na yadda kuskure ne wanda dama dan adam zai iya fadawa cikin kuskure musamman lokacin da yake karantarwa sun kuma akwai matsaloli da za su iya bujirowa mutum wani lokaci ta sa shi ya manta da abin da ya san shi tamfar rana lokacin azhar sai na buga masa misali da imamul kisa'i wanda malamin lugha ne a zamanin sa ko malamin qur'ani yana daga cikin qurra'us sab'a wata rana yayi sallah a gaban halifa harun rashid ana daukan kisa'i ilayhi al-muntaha fi dunyal qira'at a lokacin sa ilayhi al-muntaha fi ilmin lughati al-arabiyya sai yayi sallah limanci da Harun rashid sai yazo wajen kalmar la'allahum yarji'un sai ya karanta la'allahum yarji'in Harun rashid kuma ya kasa masa gyara sai da aka kammala sallah sai tambaye shi ce to wannan kuma wace irin kira'a ce yau imam al-kisa'i sai kisa'i yace ba kira'a bace ba kuskure ne yace kisa'i yace qad ya'thur al-jawad in garman doki ma rana yana yin tuntube an gane ku sannan imam al-kisa'i da kansa yake cewa yaso da dama nikan so in faɗa abu sai harshe na ya faɗi kuskure ba inda zan yi in mayar da kuskuren nan sannan imam al-kisa'i da kansa wata rana ya zo limanci ya jawo kul ya ayyuhal kafiruna ya tsaya aka yi ta tuna masa kuma ya kasa gane gabar dole yayi ruku'i tare da cewa shine malamin kira'a a zamanin sa to dai waɗannan dalilai da kisoshi masu yawa na malamai da ke nuna gajiyawar dan adam da kasawarsa da haka a iya samun kowane mutum da kuskure gurgurdan nashi na biyu na ce da shi abin da ya gabatar na nasiha ko faɗakarwa irinsa ne majalisan ilimi suke bukata a yau don a yi taimakekeniya tsakanin mai karantaswa da waɗanda ake karantar da su ɗin wajen bayyanar da gaskiya ana bukatan ɗalibi ilimi ko don lokaci ya zanto mai gabatar da abin da ya fahimta ga malaminsa a cikin natsuwa ba da kwalanniya ba don su magance matsaloli ko su gyara kuskure wannan sai ya zanto shi kansa wani washi ne ga ilimi ɗin na uku na ce masa abu ne mai kyau kwarai da gaske ya zanto ɗalibi yana da jarinta ta bayyana abin da yake tare da shi na ilimi ta bayyana gaskiyar da yake ganin yayi imani da ita akwai wanda ya san gaskiya amma ba da jarinta bayyana ta to wannan kamar yana kara masa kwarin gwiwa ya zanto mai wannan jarintar na ce amma jarintar ya zanto babban injin da ya ingiza ka har ka je gare ta shine ikhlasi da son bayyana gaskiya to dai abinda na faɗa kenan ajimin adiyatul istiftahi dan haka idan wannan bawan Allah na nan malam ga takardar ka nan an san takardar ka na rike kofi din kuma ina da fayil dama na irin wannan takardun duk wanda ya rubuto nukan bashi ansa kuma in ajiye fayil saboda wata rana ga takardar ka nan a hannun malam Mustafa ɗaya daga cikin ladanan nan idan an tashi ka karbe ta a wajensa adiyatul istiftahi dan ina jin ban hararo shi ba nan kusa da yana nan kusa da rami ka masa adiyatul istiftahi matashiyar maganar da zamu tashi yau adiyatul istiftahi wato irin addu'o'in da ake buɗe sallah da su bayan masallaci ya fuskanci alƙibla ya tabbatar ya fuskanci alƙibla da dukkan gabansa ya yi niyya a zuci ya yi kabbaran harama ya ɗaga hannu wajen kabbaran harama ɗin kamar yadda muka bayyana baya to kuma ya zo ya ɗora na dama akan na hagu kamar yadda muka bayyana baya yanzu abin da zai shine ɗaya daga cikin addu'o'in da ake buɗe sallah da su adiyatul istiftahi adiya jam'i ne na du'a thumma kana sallallahu alaihi wa sallam yastaftihu alqira'ata bi adiyatin kathiratin mutanawwi'a يحمد الله تعالى فيها ويمجده ويثني عليه وقد أمر بذلك المسيء صلاته فقال له لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يكبر ويحمد الله عز وجل ويثني عليه ويقرأ بما تيسر من القرآن ما ليت ثم كان صلى الله عليه وسلم يستفتح القراءة النبي كسنتي يكن سن مبوطي قراءة wannan mabuɗi na kira'a yakan yi shi bi adiyatin kasira da addu'o'i masu yawa mutanawwi'a kuma kala daban-daban yahmudullaha ta'ala fiha abinda wannan addu'o'i suke kunsa annabi na gode ma ubangiji ne a ciki wa yumajjiduhu ya girmama shi wa yutni alaihi ya kuma yabe shi wa qad amara bi zalika al musi'a salatihi annabi ya umarci mutumin nan da ya kuskure cikin sallah yace in ka zo yin sallah ka bude sallar ka da ɗaya daga cikin du'aul istiftahi me yace da shi fa qala la yace da shi la tatimmu salatun li ahadin minan nas sallah ba ta zama cikakka ga wani mutum cikin mutane mamu ne mai yin sallah ne shi kadai liman ne mace ce namiji ne sallan farilla ce nafila ce la tatimmu salatu la tatimmu salatun li ahadin minan nas sallah kowace iri ce ba ta cika ga kowane mutum ne cikin mutane hatta yukabbira har sai ya yi kabbara lokacin da zai fara sallah bayan nan wa yahmad Allah azza wa jal ya gode ma Allah mai girma da buwaya wa yuthni alaihi ya yabe shi wa yaqra bima tayassara min alquran sannan ya karanta abin da ya sauka na alqurani kun fahimta da kyau wato wannan na nuna mana du'a'ul istiftahi lalle sallah ba ta cika sai da shi duk da cewa hukuncinsa ba wajibi bane cikin sallah ta yadda za a ce in baka yi shi ba ka da sallah amma sallar ka in baka yi du'a istiftahi ba ta zama sallah na kisa ba ta zama sallah kamila ba wannan hadisi da makaranto yanzu imamu abu dawud da hakim suka ruwaito shi kuma hadisi ne ingantacce wa kana yaqra'u taratan bihadha wa taratan bihadha wani lokacin annabi yana karanta du'a istiftahi da wannan wani lokacin ya karanta da wannan saboda kala ce daban-daban fa kana yaqulu ya kasance yana faɗa cikin addu'aitul istiftahi din sa awwalan na farko daga cikin su allahumma ba'id baini wa bain khataayaya kama ba'adta bain al-mashriqi wal maghrib اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد wannan ɗaya daga cikin addu'iyatul istiftahi kenan da annabi ke faɗa wa kana yaquluhu fil fardi ya kasance yana karanta wannan ne idan ya zo yin sallan farilla kun fahimta da kyau yana karanta wannan yayin da ya zo yin sallan farilla ga ma'anarta a gurguje Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya ya Allah ka nesanta tsakanina da kurakuraina kama ba'atta bainal mashriq wal maghrib kamar yadda ka nesanta tsakanin mahudan rana da mafadarta Allahumma naqqini min khatayaya kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas ya Allah ka tsaftace ni daga kurakuraina kamar yadda ake tsaftace farin tufafi daga datti ka ganshi fari kalgwanin ban sha'awa اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد يا الله كوانك ني daga kurakurena bilma'i da ruwa wasalji da kankara walbarat da kuma ruwan da ke fitowa daga cikin girgije albarat kenan da yawa ra'un fata kar ka ce albard sai ma'ana ta canja albarat daban da albard wa kana yaquluhu fil fardi annabi na faɗin wannan ne a cikin sallan farilla waɗannan ababe guda uku da alma da asal da albarat duk dai abu ɗaya ne ruwa ne illa iyaka malamai suka ce annabi ya ɗora wannan ya akafin wannan akan wannan don ya nuna taukidin ma'ana ya Allah ka tsarkake ni daga datti domin dukan abin da aka sa ruwa aka wanke aka sake sawa aka wanke aka sake sa wani aka wanke ya sha wanda wanda aka yi ɗauraya sau ɗaya ko wanda aka yi wanki ba ya ɗauraya ba annabi na nuna mubalaga ne wajen neman a yafe masa kurakuransa sallallahu alaihi wa sallama duk da cewa an nuna an yafe masa dan ya zama koyarwa a gare mu mu al'ummarsa dan mu ne muke cikin kurakurai dare da rana kun fahimta ko to wannan annabi na bude wannan lokacin sallan farilla ta asuba ko ta azhar ko la'asar ko magriba ko isha na biyu daga cikin adiyatul istifta annabi yakan ce wajjahtu wajhi lillazi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنبي جميعا إنه لا يكفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك والمهدي من هديت أنا بك وإليك لا منجا ولا ملجا منك الا اليك تباركت وتعاليت استغفرك واتوب اليك yakan karanta wannan a wani lokacin kafin ya fara karatun fatiha idan ya kabbara sai ya karanta wannan kafin ya shiga cikin karatun kenan sallallahu alaihi wa sallam to kila wannan wani ga ta masa tsawo ka ba ta awa biyu zaka iya haddace ta in ma ka bata a uku don asara kai ba koyi kai da annabi ba sallallahu alaihi wasallam ko sati gabar ai ai kai ta ka iya sunnar annabi ai shine rayuwar ka mamu za su gaji a ba wani abin nan idan mamu aka dora su akan sunna ai shikenan yanzu kaga a masallatan da aka saba a dayyatul istifta ai bai zama wani sabon abu ba dan kaji liman ya kabbara yi shiru kenan amma a wurin da sunna ta yi karanci ilimin ya kafara ya shiru sai wani ya ce maka subhanallah ya dauka haka karatun fatiha kake a turanci zai su gyara ko zai ma istiftahi zai tunatar da kai ko ka fara karatu ne a turanci bai sani ma'anar wannan wajjatu wajhi lillazi fatara samawati wal arda hanifa na fuskantar da fuskata abinda ake nufi na fuskantar da gangan jikina gaba daya lillazi fatara samawati wal arda ga wanda ya kagi halittan sama da ƙasa ba tare da ya ga samfuri wurin wani ba hanifa ina mai fuskantar addinin sa na yi tawaye ga dukkan wani addini da ba nashi ba ina mai fuskantar shiriyar manzon sa na yi tawaye ga dukkan wata shiriya da ba ta manzon Allah ba shine hanifa meke kan tafarkin musulunci domin idan aka ce mika fuska yana nufin mika jiki gaba daya min babu ya salatul juz'i ma iradatul kulli wa ma ana min al mushrikin kuma ni ba na cikin mushrikai mutum na jaddada tauhidi ne da baki kamar da ake so zuciyarsa kuma ta rinka jaddada tauhidi inna salati lalle sallata wa nusuki da yankana da zan yi wa mahayaya da abin da zan gudanar cikin rayuwata wa mamati da abin da zai biyo bayan mutuwata lillahi dunna Allah ne rabbil alamin ubangijin halittu shi kadai la sharika lahu ba da abokin tarayya gare shi ba da abokin tarayya gare shi wa bidhalika umirt kuma da wannan ne aka umarce ni wa ana awwalul muslimin kuma ni ne farkon musulmai kalmar ni ne farkon musulmai haka ta tabbata a riwaya kila wani ya ji cewa ai bai dace bai ce shine farkon musulmai don ya san kafin shi an yi musulmai amma wannan ba wai an kawo wannan kalmar bane ba don ta nuna kai ne farkon musulmai a kirgen samuwar musulmai a doron kasa abinda ake nufi nuna gaggawar yin da'a ga ubangiji kamar kana nufin ya Allah gani ina mai tsere da sauran jama'a in riga su zuwa wurinka an fahimta ko shine abin da maluka take nufi dan haka malam idan kuka duba lamba ta kasa yace haka za fi aksar riwayat abin da yazo kenan a cikin mafiya yawan riwayoyi wa ana awwalul muslimin wa fi ba'dha a wadansu riwayoyin kuma wa ana minal muslimina ni ina cikin musulmi malam albani ce wa zahiru annahu min tasarrufi ba'd ruwat kalmar wa ana minal muslimin ba a riwaya take ba sai dai waɗansu marwaita kawai su faɗe ta amma ba ita ce abin da ya tabbata daga bakin annabin ba wa qad ja'a ma yadullu ala zalika gashi abin da yake nuna haka kuma ya tabbata fa alal musalli dan haka ya zama lalle ga masallaci in zai karanta wannan addu'a an ya kula ya ce wa ana awwalul muslimina wala haraja alaihi fi zalika babu wani laifi dan ka faɗi haka din khilafan lima yaz'umul ba'd sabanin abin da waɗansu suke zato ko suke tsammani tawahuman minhu anna ma'ana su suna tsammanin cewa ma'ana za ta zanto inni awwalu shakhsin attasifu bi zalika ba'da an kana an-nasu bi ma'zilin anhu an gane ko wai ne ne farkon wanda ke siffantuwa da musulunci yayin da mutane suka bijire masa walai suka zalika albani ce ba haka ko ma'anan take ba bal ma'anahu ma'anansa bayanul musara'ati fil imtisal lima amara lima umira bi kamar mutum na nuna gaggawar zartar da abin da aka yi masa umarni da shi kenan wa nadhiruhu makamancin wannan kamar yadda Allah ce qul in kana lirrahmani walad fa ana awwalul abidin da wakala Musa ga kuma inda annan Musa ce wa ana awwalul mu'minin ai kowa san annan Musa ba shine farkon manzanni ba amma tare da kai ce subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minin dukkan wannan yana nufin suratul mubadara istijabatan li amri Allah ta'ala mutum dan ya nuna gaggawar an sa da umarnin Allah amma ba yana nufin shine farkon mutane ba farkon musulmi ba kun fahimci wannan da kyau daga nan sai ka ci gaba ka ce Allahumma antal maliku la ilaha illa ant ya Allah kai ne mai mulki ba abin bauta sai kai subhanaka wa bihamdik tsarki ya tabbatar maka godiya kuma ta tabbata gare ka idan an ce tsarki ana nufin kamala ta tabbata gare ka dukkan siffa ta kamala ta kace dukkan siffa ta nakasa ba ta ka bace shine ma'anar subhanaka wa bihamdika yabo kuma kai ne ka tantance shi an gane ku yabo wanda yake mara karshe kai ne ka tantance shi anta rabbi wa ana abduka kai ne mahalicci na ubangiji na ni kuma bawan ka ne to menene wannan kalma take nufi ya sauka da kasa yace ma'anarta ai la a'budu ghayraka ba zan bauta kowa sai kai ba shine ma'anar anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi wa ataraftu bi zambi na zalunci kaina a cikin ayyukan sabon da nayi wa ataraftu bi zambi kuma na yarda da ni mai laifi ne faghfir li zambi jami'a gafarta mun zunubi na gaba daya innahu la yaghfiru dhunuba illa ant lalle ba mai gafarta zunubai sai kai wa hadini li ahsanil akhlaq ka shiryar da ni zuwa ga mafi kyawun ɗabi'u la yahdi li ahsaniha illa anta ba mai shiryarsuwa zuwa ga mafi kyawun sutun kuwa sai kai wa sirif anni sayyi'aha ka kautar da ni daga munanan ɗabi'u la yasrifu anni sayyi'aha illa anta ba mai kawar da munanan ɗabi'u ga bari na kuwa sai kai labbaika wa sa'adaika an sawarka bayan an sawa neman agajinka bayan neman agaji domin labbaika da sa'adaika da hazazaika da hubabaika duk waɗannan sigarsu ta musanna ce amma ma'anansu jam'i kaga labbaika karka sai an sawarka da an sawarka sun zama nau kenan ba haka bane ba an sawa so ba adadi shine labbaika sa'adaika neman taimakon ka so ba adadi kun bayyana ko ha akan kawo wannan waɗansu masadir musannat lakin ma'ana hajam suna da babi guda a cikin alfiya ta ibn malik shurra sai imam al-ashmuni sai ibn aqil sai ibn hisham fi awdal masalik sun yi sharhi akan su ma'anar dai labbaika ansawa bayan ansawa ma'ana zan dawwama bisa ga ansa kiranka lokacin da duk kace ayi kaza ko kace a bar kaza wa sa'adaika yayin da zan ansa kiranka kuma ina neman taimakon ka dan ka bani ikon aikata abin da kace ka bani ikon ne santar abin da ka hana shine sa'adaika kun fahimta da kyau wal khairu kulluhu fi yadayka ko da ke malam ya fassara wannan labbaika wa sa'adaika da kasa gashi ne yayin masamun lamba ta uku ai ana muqimun ala ta'atika iqamatan ba'da iqama ni zan wanzo ina tsaye wajen yi maka da'a tsayuwa bayan tsayuwa min alabba bil maqami kalmar labbaika daga kalmar alabba bil maqami ne idza aqama fihi idan mutum ya zauna wuri sai a ce alabba bil maqam idan ya zauna wani wuri kenan wa sa'adaika ay musa'adatan li amrika ba'da musa'ada wa mutaba'atan ba'da mutaba'atan li dinika alladhi tabaitahu kun fahimta ko yace wal khairu kulluhu fi yadayka alheri gaba ɗaya yana hannunka wa sharru laysa ilaika sharri kuwa baya cikin ayyukanka ma'anar da zaka ba su kenan sharri baya cikin ayyukanka menene ma'anar wannan ka duba ya sa lamba daga kasa don tantance ma'anarsa ai la yunsabu sharru ila Allah ta'ala ba a jingina sharri zuwa ga Allah ta'ala li'annahu laysa fi fi'lihi ta'ala sharrun domin a cikin aikin Allah ba sharri bal af'aluhu azza wa jalla kulluha khairun ayyukan Allah gaba ɗayan su alkhairi ne li'annaha da'iratun bainal adali wal fadli wal hikmati domin duk abin da Allah zai aikata ɗaya ne daga cikin waɗannan ko dai ya zanto adalci yayi na idan kayi masa laifi ya kama ka da azaba zalantar kai adalci yayi azaban nan da Allah ya dirkaki adawa da ita zalunta su yayi shi aikinsa na aiko da azabar adalci ne su waɗanda azabar ta sauka akan su sai ta zama sharri akan su amma aikin da Allah din yayi ba sharri bane ba kun fahimci ma'anar domin aikin da Allah ya menene adalci an riga an zaburar da su an turo musu da manzo yace da su ubudullaha malakum min ilahin ghairu afala tattaqun ya qaumi la as'alukum alayhi ajra in ajri illa ala alladhi fatarani afala taqilun sai ce in antum ila afala taqilun يا ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين abin da annabin ya ce da su kenan da yake masu taurin kai ne masu tsaurin ido ne sai suka ce yahudu ma ji ita na bi bayyana har yanzu baka ba mu hujja ba wa ma nahnu bi tariki alihatina an qawlik ba za mu bar allolin mu badan kai wa ma nahnu laka bi mu'minin ba za mu imani da kai ba in naqulu illa atraka ba'du alihatina bisu tsammanin mu ma allolin mu suka fushi da kai ne ka haukace yasa kace faɗa wannan magana da Allah ya darkake su da azaba sakamakon wannan maganar ya zalunce su ko adalce musu amma azabar da ta hau kansu su fadawar azabar akan su alkhairi ne ko sharri ne amma za a jingina Allah sai Allah ya zo da sharri Allah ba sharri yayi ba shine ma'anan wa sharru laysa ilaika ba a jingina sharri zuwa gare ka kuna fahimta da kyau wa hadha kulluhu khairul la sharra fi adalci da falala da hikima dukkan sa alkhairi ne la sharra fihi babu sharri cikin sa alkhairi ne babu sharri cikin sa wa sharru inna ma sara sharran linqita'i nisbatihi wa idafatihi ilayhi ta'ala abu za a sa masa sharri yayin da ba a jingina shi zuwa ga Allah ba amma da zaran an jingina shi zuwa ga Allah to baya zama sharri dangane da Allah din sai dai zama sharri dangane da makaluki kuna fahimta da kyau qala ibn al-qayyim rahimahullah ibn al-qayyim jamsuddin ya faɗa yace huwa subhanahu khaliqul khairi wa sharri ubangiji ta'ala shine khaliqul khairi mahalicin alkhairi wa sharri sannan mahalicci sharri fa sharru fi ba'd makhluqatihi la fi khalqihi wa fi'lihi sharri yakan samu ne in an jingina shi zuwa ga wani sashi na halittun Allah din la fi fi'lihi la fi khalqihi ba a cikin aikin Allah din da yi ba za a ce yayi sharri wa khalqihi ko cikin halittansa a ce yayi sharri sai dai abin ya faɗa wani ya zamewa wani sharri amma aikin da Allah din yayi to bai zama sharri ba tunda shi Allah baya yin abin sai in adalci ne ko falala ko hikima da adalci da falala da hikima dukan su ba sharri bane alkhairi kun fahimta da kyau ولهذا تنزه سبحانه عن الظلم الذي حقيقته وضع الشيء fi ghairi muhalli dan haka ne ubangiji ya tsarkaka ga barin zalunci wanda shi zalunci hakikaninsa shine dora abu ba inda ya dace ba wannan shine zalunci fala yadul ashiya illa fi mawadi'iha la'iqati biha Allah baya dora al'amura ko waɗansu abubuwa sai a wurin da suka dace a dora su din wa zalika kulluhu khairun wa zalika khairun kulluhu wannan ko gaba ɗayansa alkhairi ne wa sharru wada'u shay'i fi ghairi muhallihi sharri kuwa shine dora abu inda bai dace ba an gane ku fa iza wudi'a fi mahallihi lam yakun sharran in an sa abu inda ya dace ya zama sharri to sai aka sa azaba kan adawa dan sun kafircewa manzon su ya zama sharri wannan sanya azaba alkhairi ne sai kuma aka tsame annabin da aka turo musu da wanda suka yi imani da shi azabar ba ta shafe su tunda ba su yi laifi ba ya zama me adalci kenan duk gaba an fahimta ko yace fa yuza wudu fi mahallihi lam yakun sharran dora abu inda ya dace wannan ba sharri bane fa ulima anna sharra laysa ilayhi da wannan sai a gane cewa ashe sharri ba a jingina ma Allah shi qala fa in qulta falima khalaqahu wa huwa sharrun yace me yiwa abokin tambaya abokin magana zai ce to dan me Allah ya halicci abu bayan kuma abin sharri ne qultu ibnu kayyim yace ansar ka shine khalquhu lahu wa fi'luhu khairul la sharrun halittan da Allah ya wa wuta din nan da halittan da Allah ya wa iska da halittan da Allah ya wa ruwa da halittan da Allah ya wa kankara dukkan waɗannan alkhairi ne ba shari bane ba fa innal khalqa wal fi'la qa'imun bihi subhana halitta an gane ko da kuma aiki sifofi ne da sifofi ne da suke da suke na Allah wa sharra yastahilu qiyamuhu wa tasabuhu bihi sharri ko ba iya zama siffa da Allah amma halitta tufa ne nawa da aka sa aka samu alkhalik an fahimta ko da wannan sifar ta alkhalik ne ya halicci ruwa ya halicci wuta ya halicci mala'ika ya halicci aljanu ya halicci wuta ya halicci aljanna ya halicci zaki ya halicci kunama ya halicci komai da komai da sifa ta ne ta alkhalik abagen wannan halitta da ya ga waɗannan ababen zai zama shari ne ba shari ba ne ba amma yayin da aka halitti maciji halittar ba sharri bane sai maciji sai zo ya sare ka saran da maciji maka ya zama mai sharri amma za ka dingina ma Allah wannan sharrin saboda akwai hikima kai musulmi idan maciji ya harbe ka din ya sare ka din me yiwa ka wani sako sai ubangiji ya hada ka da wata wahalar duniya kamar saran maciji ko cizon kunama ko taka kwalba ko hadarin mota da a kankare maka zurban da ya wuce baya yanzu na akwai hikima karkashin haka amma duk da haka kai sharri ne game da kai a tunaninka amma a cikin ayyukan Allah din na kaddara haka sharri ne alkhairi ne wa sharru laysa ilayka wa sharru laysa ilayka duk fa yace mana ma'anan wannan wa sharru yastahilu qiyamu wa ma kana fil makhluq min sharrin duk abin da kaga an jingina ma ababan halitta kuma ya zama sharri ne fa li adami idafatihi wa nisbatihi ilayhi dan ba yawa jingina ma Allah wannan abin ne wal fi'l wal khalqu yudafu ilayhi amma ana jingina ma Allah halitta ana jingina masa aiki a ce Allah ya aikata kaza ko ya halitta kaza fa kana khairan dan haka wannan abu sai zama alkhairi ne duk abin da Allah halitta alkhairi ne yanzu ko wuta da Allah halitta alkhairi ne a fara'aytum an-nar allati turun a antum anshatum shajarataha am nahnu al-mushrikun nar ja'alnaha tazkiratan wa mata'an lil muqwin wannan duk ba alkhairi bane ba idan wuta ta zama tazkira ba ta zama alkhairi ga mutane ba ta zanto mata'an lil muqwin ka gasa balangu ka gasa tsire ka gasa kaza ka dafa abinci ka dafa ruwan zafi ka wanka duk ya zama ta allil mukoyin kenan duk bata zama alkhairi ba nan take kuma ta tanatar da kai wutar labira amma yayin da aka yi gobara kuma gidan kai kone gaba daya ta zama mai kenan ta zama sharri amma wannan sharrin kai kadai safa ba a cikin aikin Allah bane aka samu sharri kun fahimta da kyau wa sharru laysa ilayka ya hakuri mu karasa addu'a wal mahdi man hadaita shiryayye shine wanda ka shiryar ana bika wa ilaika ana bika ni dinnan gaba daya abinda nake yi ina yi ne domin ka ya ubangiji ma'ana ina neman yardanka wa ilaika kuma na san makoma ta zuwa gare ka ne la manja wa la malja'a la manja babu matsira da mutum zai je don ya tsira daga fushinka ko ya tsira daga azabarka wa la malja'a babu wurin buya ko mafaka minka da za a guje maka illa ilaika dole sai dai zuwa gare ka tabarakta albarkatunka sun yawaita wa ta'alaita girmanka ya bunkasa astaghfiruka ina neman gafaranka wa atubu ilaika ina kuma tuba zuwa gare ka ka ji kalmomi masu tsada domin daga bakin mafi tsadan jama'a yake gaba ɗaya shine sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da ya kama shiryar annabi duk abin da ake fassara sai ka ji kana fahimta kuma ka ji zuciyarka tana kaduwa da abin magana wadiha ba da wadan talatin amma da wadan sadoyi ne na bid'a larabci ya kifa saruwa kalmar ta ki karantuwa kuma ba lada wa kana yaquluhu fil fardi wan nafli annabi yana karanta wannan a farilla da nafila na farko yana karanta ta a farilla wannan ta biyan ko yana karanta ta a farilla kuma yana karanta ta a nafila yakan sa ta du'a wa istiftahi cikin duka guda biyu salisan addu'a ta uku daga cikin addu'iyatul istifta mithluhu duna qawlihi kamar dai na farko kamar na biyun ne yake duna qawlihi amma banda fadin sa anta rabbi wa ana abduka wannan kawai zaka cire to sai zanto ita ma wata riwaya ce daban wato wata rana annabi na karantawa banda wannan jumla ta anta rabbi wa ana abduka ila zuwa karshe wa yazidu amma zai kara allahumma antal malik la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika kaga wannan allahumma antal malik la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika kaga akwai shi a cikin can gurin ko yawwa رابعا نهدو daga cikin adiyatul istifta mithluhu aiba shi ma dai kamar wanda ya gabata ne ila qaulihi har ya zuwa ga fadin sa wa ana awwalul muslimina wato wajhatu wajhi lillazi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal mushrikeen inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimina zuwa nan gurin wa yazidu sai kuma ya kara allahumma allahumma hadini li ahsanil akhlaq وأحسن الأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت وقني سيء الأخلاق والأعمال لا يقي سيئها إلا أنت sai kawai ya kara wannan shi kenan sai a wannan khamisan na biyar daga cikin adiyatul istiftahi wani lokacin annabi yakan ce subhanaka allahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk kaga wannan gajeruwa ce subhanaka allahumma wa bihamdi kalmar subhanaka malam ya fassara ta daga kasa yace wasabbihuka tasbihan ina maka tasbihi iyakacin tasbihi bi ma'ana unazzihuka tanzihan ma'ana ina tsarkake ka iyakacin tsarkakewa min kullin naqa'is daga dukkan aibi wa bihamdika godiya kuma ta tabbata gare ka wa nahnu mutalabbisuna bihamdika wa tabaraka ay kasurat barakatu ismika da yace tabaraka ismuka din nan yana nufin albarkatun sunanka sun yawaita iz wujida kullu khairin min zikr ismika domin kowane alkhairi ana samun sa ne daga ambatan sunanka wa jaddika yace wa ta'ala jadduka jadd ay ala jalaluka ana nufin girman ka ya bunkasa kenan shine wa ta'ala jadduka wala ilaha ghayruk kun gane ko wa qala sallallahu alaihi wa sallam inna ahabba al-kalam ila Allah an yaqula al-abdu subhanaka allahumma wa bihamdika zuwa karshe kenan har annabi ya bada shaida ga wannan yace mafi kyawun zance a wurin Allah bawa ya ce subhanaka allahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk wannan hadisi ba Abu Dawud da Hakim suka rawaito hadisi ne ingantacce na shida daga cikin adayyatul istifta sadisan kenan misluhu mutum zai faɗi kamar na biyar ne zai ce subhanaka allahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk wa yazidu fi salatin layli amma in a cikin qiyamul layli ne to sai ya ƙara wannan daga baya bayan ya faɗa abinda muka faɗa sai ya ƙara wannan la ilaha illallah salasan zai faɗi la ilaha illallah wasu uku Allahu akbar kabira salasan zai faɗi Allahu akbar kabira har sau uku ma'ana subhanaka allahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk wannan idan a sallan farilla ne ko nafilan rana sai ka tsaya nan amma idan a kiyamul lail ne kake so zaka yi kuma wannan ki ka zaba ka karanta a matsayin dawal istihi sai kace subhanaka allahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk la ilaha illa allah لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا kun fahimta aiko wannan imam abu dawud da imam tahawi suka ruwaito shi bi sanadin hasanin hadisi ne ana hujja da shi na bakwai daga cikin adayyatul istiftahi mutum zai ce Allahu akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukratan wa asila an gane ku ita ma wannan kaga ba ta da su Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallah bukratan wa asila an gane ku istaftaha bihi rajulun min as-sahabati wani mutum ya karanta wannan zikirin a matsayin du'a wal istiftahi cikin sahabbai fa qala sallallahu alaihi wasallam sai annabi ce ajibtu laha futihat laha abwabus samai yace abin mamakin wannan addu'a an buɗe mata kofofin sama gaba daya wannan addu'ar ke an buɗe mata kofofin sama ga ta can an buɗe lokacin da wani sahabi ya karanta wannan hadisi imamu muslim da abu awana suka ruwaito tirmizi ya sahaha shi abu na'im ya ruwaito shi a cikin akhbar asfahan an jubair bin mut'im annahu sami'a annabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu zalika fi tatawwu jubair bin mut'im yace ya ji annabi na karanta wannan a sallan nafila kun fahimta da kyau saminan na takwas mutum zai ce alhamdulillah hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi alhamdulillah hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi wato yabo ya tabbata ga Allah hamdan kasiran yabon ko mai tarin yawa tayyiban tsarkakakken yabo wanda babu suka cikinsa مباركا فيه أبن سم أبن سنيا والبركة استفتح به رجل آخر wani mutum cikin sahabbai kuma ya karanta wannan a matsayin du'a wal istiftahi fa qala sallallahu alaihi wa sallam sai annabi yace laqad ra'aytu thnai ashara malakan yaftadirunaha ayyuhum yarfa'uha yace naga mala'iku goma sha biyu yaftadirunaha suna rige da junansu ayyuhum yarfa'uha wanne ne zai dauke ta kai sama ka ji fa addu'ar alhamdulillahi hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi duk abin da yake shiriyar annabi za ga akwai sauki a ciki ba wahalatuwa dan taken shiriyar annabi yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra to waɗansu sai su je an faɗa abu ɗan kaɗan sai su raina ɗan wannan sai ga ba wahala wani malami na bani labari yace wani mutum ya zo ya same ki da waɗansu bukatunsa na duniya ya ce to yana son ya masa addu'a da sauransu sai ce to ka sani dai addu'a ibada ce dan Allah ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum dan kuma Allah ce ujibu da'watad da'i idza dan kuma addu'a ana son ka yawa kanka duk wanda zai maka taya ka ne zai da haka ka tashi lokacin da dare raba tsakiya kashin karshe din nan kashi ɗaya bisa uku na dare na karshe wajen karfe hudu ko da rabi ka tashi ka yi sallar nafila ko da raka abi ne ka karanta ko da fatiha ce kadai ka yi ta wasu da ita ka roki Allah bukatanka mu kuma za mu taimaka maka da sauransu yan bukatun ka da kake so sai ce wannan kadai aka ce to naji sai ya fita ka ji Allah wannan wani kirmi an ce mai mana addu'a wai ya tsaya na cewa wai ai kaza ai kaza sai ya canja wani malamin to shi malamin nabi da za a je wajen sa dama abokan shi wannan mai neman addu'a sun je sun faɗa masa ya je wurin malam wani ga abin da ya ce masa amma muna jin zai zo wajen ka sai ka ku kyale shi da ya zo ce akar maka Allah ina da wata bukata ina bukatan addu'a ya ce to abin da za a yi idan dare ya raba tsakiya daidai ba ƙari ko na minti ɗaya kaga wahala ta farko kenan to sai ka alkasura kafafunka su yi ke sama ka karanta fatiha ko dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha ɗaya a haka hoyi alkafra ya zano waɗansu abubuwa ya zano yace da safe kuma ka je abbatuwa ragon da ka fara gani ƙato ka sayo wanda idan ka fara gani fa to ka sayo to ka kawo kuma za a sai kaza sauran kuma dai waɗannan suna a ƙarasa dai sauran kuma za a yi mu kuma akwai abubuwan da za mu yace haba yanzu na ji malami yace to amma akar muka Allah inda rigimar take wannan alkafira din a karanta fata yace in ba za ka iya ba nan gurin kuma dai a taimaka za a yi ba komai sai dai kawai ka ba da dan abin da za a yi din kuma za a yi kaza aka yi lissafi aka yi lissafi kudin alkafira daban kudin fata duk wasu sai su ɗauka inda wahala take a nan biyan bukata yake to kaga wannan munin na zato ne ga Allah ka ɗauka wai sai ka wahala sannan ubangiji zai ansa maka duk siffofinsa na cewa shi arrahimu ne shi alghafuru ne shi gaffar ne ma ina za ka kai su cewa shi mai jin kai ne shi mai tausayawa ne ina za ka kai su in dai har sai ka wahala sannan zai ansa maka to ya zai da tsoho wanda ba zai isa wahalan ba ya zai da mace wanda take gajiyayya ya zai da kaza ya zai da kaza ya zai da kaza dan wannan kenan yanzu wannan munin zato ne ga Allah kace haka munin zato ne ga Allah kace haka sallah ita ce mafi girman ibada sai aka wajibta karatun fatiha a ciki banda ita kuma duk wani abin da za ka karanta na sura da mai bai zama wajibi ba saboda menene fatiha tana saukin karanta in mutum ya zo musulunta yanzu ba yadda zai yi fatiha kuma zai yi sallah ba za mu ce masa dole su ka fatiha ba sai mu ce ka je ka ce subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar cikin dukkan rakawoyi kai ta yi har ka iya fatiha in ya iya fatiha ya daina wancan kaga duk ko ubangiji ya karba ba za a ce dole a'a duk da musulunta nan sai dai ya biya wani ya karanta masa fatiha din to balantana kuma addu'a to amma sai mutane su daga wai inda wahala take yanzu ka duba wannan addu'a ce alhamdulillah hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fihi ba wanda zai maimaita wannan sau biyar bai iya ba amma annabi yake cewa laqad ra'aytu sunai ashara malakan ga malaiku goma sha biyu na gansu yabtadirunaha suna gaggawa da wannan addu'ar ayyuhum yarfa'uha wane ne suna rige waye zai dauka kai sama saboda falalanta to wannan hadisi imam muslim da abu awana suka rawaito shi dole sai sun kawo hadisi idan mutum ya kawo waɗansu addu'o'insa na bid'a kuma ya ba su falala sai mu ce wani hadisin ya faɗa yanzu wannan da muka faɗa mun ce hadisi ne muslim ya ruwaito da Abu Awana to shi ma dan bid'a da ya kawo sai mu ce to kai kuma hadisin ka wai ruwaito addu'a ta tara daga cikin adiyatul istiftahi annabi yakan ce Allahumma lakal hamd anta nuru samawati wal ardi wa man fihin wa lakal hamd anta qayyimu samawati wal ardi wa man fihin wa lakal hamd أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت أنت ربنا وإليك المصير فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر أنت إلهي لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك بخاري ده مسلم ده أبو أوانا ده أبو داود ده ابن نصر ده إمام الدارمي ده سرويت ونه وكان يقوله صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل النبي يكن كرنت ونن أتكن صلاة الليل واتو قيام الليل كنا كالأنواع التالية شيد سورنا يكن دراسة بيوبايا bari mu fassara ko da a gurguje ne Allahumma anta lakal hamdu yace ya Allah lalle yabo gaba ɗaya dangin yabo naka ne kai ka tantance shi yabo mara farko mara karshe kai ka tantance shi anta nuru samawati wal ardi kai ne mai haskaka sama da kasa wa man fihin da wanda ke cikin su nuru samawati ai munawwiruhuma wa bika yahtadi man fihima wato kai ne mai haskaka samai da kasa kenan walakal hamd dangin yabo gaba ɗaya naka ne anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihin kai ne mai rike da sama da ƙasa da wanda ke cikin su qayyim wanda yake tsaye kan abu don kulawa da shi wanda yake lura da abu kar tangarda ta same shi to shine qayyimus samawati wal ardi wa man fihin walakal hamd anta malikus samawati wal ardi wa man fihin kai ne mamallakin samai da ƙasa da wanda ke cikin su walakal hamd anta al-haqqu yabo ya tabbata gare ka kai kai ne alhaku wato tabbatacce wanda baya kaucewa wanda ba a neman shi a rasa allazi la ta'khudhuhu sinatun wala nawm allazi lam yakul lahu kufuwan ahad wa man fihinna wa man fihinna ne wa man fihim yace a to kuskuren taba'a ne naku ba dabaka ba baba'a walakal hamdu antal haqqu ya ubangiji kai ne alhaqu wa wa'duka alhaqu kuma alkawalinka gaske ne wa'duka haqqun alkawalinka gaske ne wa qawluka haqqun magananka gaskiya ce wa liqa'uka haqqun gamuwa da kai gobe kiyama gaske ne wal jannatu haqqun aljanna ma gaske ne wan naru haqqun wuta ma gaske ce was sa'atu haqqun tsayawar kiyama gaske ce wan nabiyuna haqqun annabawa ma gaske ce gaske ne wa muhammadun haqqun haka annabi sallallahu alaihi wasallam haqqun allahumma laka aslam ya allah gare ka na mika wuya gaba daya wa alayka tawakkal bisa gare ka na dogara wa bika aman da kai nayi imani wa ilayka anabtu in da gare ka nake komawa wa bika khasamtu saboda kai nake yin jayayya ko musu da mutane ba da in kare kimar kaina ba ko dan martaba kaina ba sai dai in tabbatar da tafarkinka ka wa bika kasamtu kenan wa ilayka hakamtu ya zuwa gare ka na kai kara duk inda muka ja in ja da wani ne nika mayar da hukunci shine abin da ka hukunta an gane ko anta rabbuna wa ilayka al-masir kai ne ubangijin mu makoma zuwa gare ka faghfir li ma qaddam gafarta min abin da na gabatar wa ma akhar da abin da na jinkirtar wa ma asrartu da abin da na sirranta wa ma alantu da abin da na bayyana wa ma anta a'lamu bihi minni da abin da kai ma ka fi ni sanin shi sama da ni din antal muqaddim kai ne al muqaddim magabaci da ba wanda ya gabace shi antal muakhir kai ne na karshen da ba na karshen sa kuma anta ilahi kai ne abin bautata la ilaha illa ant ba abin bauta bisa ga tintinta sai kai wala haula wala quwwata illa bik wala haula babu wata dabara wala quwwata babu wani karfi illa bika dole ne sai an fake da kai karfin mutum ko dabara sa ba zai ta amfane shi ba kun ga wannan tauhidi ne tsantsa a cikin sa shi yasa sai sallah sai ka bude take da tauhidi tsantsa sannan ka sake jaddadawa cikin karatun Fatiha kuma wa kana yaquluhu sallallahu alaihi wa sallam fi salatil layl kal anwa'i taliya annabi na karanta wannan cikin qiyamul layli kamar nau'ikan da za su zo wato nau'ikan da suka rage baya ba wala yanfi zalika malam yasa lamba daga kasa yace wala yanfi zalika mashru'iyyataha fil fara'id wannan kuma baya nuna ba za ka yi ta cikin sallan farilla ba aidan kuma dai kama la yakhfa illa al imam kai la yutila al mutammina sai dai illa imami ne to sai ja ɗaya daga cikin addu'o'in gajeru kare ja doguwa dan kare matsawa mamu an bayyana ko ashiran nau'i na goma daga cikin adiyatul istiftahi wanda wannan dama har zuwa ta karshe do annabi na yawan su ne yana yin su ne cikin sallan dare Allahumma rabba jibril wa mika'il wa israfil fatir as-samawati wal ard alim al-ghayb wa shahada anta tahkumu bayna ibadika fima kanu fihi yakhtalifun اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم wannan abin da ta kunsa mutum zai ce Allahumma ma'anar Allahumma ya Allahu kenan ya Allahu domin Allahumma asalinta Allahu da aka goge ya ɗin farko sai aka ƙara mimun da shadda don tawakilciya don haka a larabce baya halatta a duniyan malaman nahawu ka ce ya Allahumma domin jama'ata bainal badali wal mubdali minhu جماعة بين العوض والمعوض منه sai dai a darura iriya kamar yadda wani ce inni idza ma hadathun alamma aqulu yalla humma yalla humma amma in ba a darura iriya ba za ka faɗi wannan ba ma'ana dai ya Allah rabba jibrila rabba jibrila mudaf da mudaf ilayhi kenan akwai ya'un nida'i ana kaddara ta shi yasa sai rabba ya zanto mansub mansubun ne saboda munada mudaf ne munada mudaf kuma yunsabu bil fathati jibrila shine mudafun ilayhi majrurun bil fathati saboda me li'annahu mamnu'un min as-sarf domin jibrila suna ne ajami saboda haka sai ya zanto mamnu'un min as-sarf ma'ana baya yiwa ai masa kasra a ce jibrili ko ai masa tanwini a ce jibrilun ba zai yiwu ba mamnu'un min as-sarf ba za a yi masa wannan ba wa jurra bil fathati ma la yansarif ma lam yudaf aw yakuba da al radif kamar da ibnu malik ya faɗa cikin alfiya wa mika'ila ma'tufun ala jibril kenan wa israfila ma'tufun ala shi ma dai jibril kenan fatira samawati wal ardi ya allah ubangijin jibril ubangijin mika'il ubangijin israfil jibril mai zuwa da wato wahayi ga annabawa mika'il wanda aka ba taskar girgije ya koro iskan da ke dauke da ruwan sama da fitar da tsirrai wa israfil wato waye israfil kuma mai busa kaho mai busa kaho kenan fatirar samawati wal ardi wato shi ma ana kaddara ya nida ya fatirar samawati amma sai a share ta kawai ka ce fatirar samawati wal ardi duk wanda yake jin larabci su ka faɗa haka ya san akwai takadirin ya tunda ka ce fatira domin da ba ya tunda sai ce fatiru an gane ku fatirar samawati wal ardi mahalicin sama da kasa ba tare da ya ga samfurin su wurin wani ba alimal ghaibi wa shahadati duk ma'tufin alama ta kaddama kenan masanin abin da yake na gaibo da abin da yake sarari anta tahkumu baina ibadik kai kake hukunci tsakanin bayinka fi ma kanu fihi yakhtalifun cikin abin da suke yi na sabani ihdini limaktulifa fihi min alhaqqi bi iznik shiryar da ni zuwa ga abin da suka yi sabani cikin sa na gaskiya da izininka innaka tahdi man tasha ila siratin mustaqim kai ne kake sayar da wanda ka so zuwa ga tafarki madalici wannan hadisin muslim kenan da abu awana alaikum salam eh jibril na ce ne ko to jabra'il duk sunansa ne a ruwaya dai jabra'il din ne wanda ka faɗa shine daidai amma jibril din mutum ya faɗa ba kuskure ba amma tun da riwaya ce dole a faɗa yadda ya zo cikin riwayin kenan an gane ko sunan jibril ya zo da siga guda hudu ko da kira'an qur'ani ma kira'a guda hudu ce wajen man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikala jibril shi yafi shahara akan ce jabra'il akan ce jabril kuma akan ce kuma jabra'il eh kamar mika'il kuma ya zo da kira'a biyu mika'il da mika'il ba tare da ya'un ba mika'il da ya mika'ila akwai kuma mikala yawa guda uku kenan duk rawoyin nan sun tabbata da su kenan kun fahimta ko ta goma sha ɗaya kana yukabbiru ashiran wani lokacin annabi na yin kabbara so goma wa ya hamadu ashiran ya ce alhamdulillah kuma so goma wa yusabbihu ashiran ya ce subhanallah so goma wa yuhallilu ashiran ya ce la ilaha illallah so goma wa yastaghfiru ashiran yi istighfari so goma ويقول سيكم يتي اللهم اغفر لي وهدني وارزقني وعافني عشرا زي فتونا هسو قومكما ويقول سيكم يتي اللهم اني اعوذ بك من الضيق يوم الحساب عشرا هسو قومكما دي وتونا قوم قوم كنا اكتب قوم سنو كنا قا الله اكبر سو قوما دي كنا قا الحمد لله سو قوما يحمد كنا قا كما سبحان الله سو قوما قا كما هيلا لا اله الا الله سو قوما ga istighfari astaghfirullah astaghfirullah so goma ga kuma allahumma hadini warzuqni wa afini allahumma ighfirli wa hadini warzuqni wa afini goma ga kuma allahumma inni a'udhu bika min adh-dhiq yawm al-hisab goma saba'in kenan to wani lokacin annabi yakan yi wannan wajen bude sallan dare wa alaikum salam bari mu kammala tukuna ya hakuri dan karmu abin nan wannan hadisi imam ahmad ya ruwaito da ibnu abi shayba cikin musannaf da abu daud da imam tabarani fil awsat wato mujmal awsat kenan da sanadi sahihi wa akhar hasan ala kulli halin hadisi ne ingantacce to kaga ta kab- kabbara duk ma'anin sai abin nan Allahumma Allahumma ighfir li wa hadini ya Allah ka gafarta min ka shiryar da ni warzuquni ka arzutani wa afini ka warkas da ni daga dankan dangin cuta wannan kuma Allahumma inni a'udhu bika ya Allah ina neman tsarin ka min adh-dhiq yawm al-hisab daga matsatsi a ranar hisabi me kace eh zai bayyana me a surance zai faɗa a surance zai faɗa ba wai a bayyana ba sai ya me ba kana nan ba tun daga farko muka faro karatun nan muka ce kowace irin sallah kasar ta fita daga sunan sallah to ya kuli asan ni ma na iya daukan zafi kai ma ka iya daukan zafi amma shi yasa na yi umumi tun farko na ce kowace irin sallah duk da saukin da aka samu sauki na fuskar abin da za a karanta ko na fuskar kawai karanta da wani istisna ya bai kara ma wani tsanani ba tun da aka rage ma da rakawai ka fahimta da aka hadda a cikin kowane abu ai dukkan sallah kana bukatan wannan abin nan din dan kana bukatan ka jaddada tauhidi a cikin sallar kai dan ka duk jaddada tauhidi ne waɗannan ababen na goma sha biyu Allahum Allahu akbaru salasan zul malakuti wal jabaruti wal kibriya'i wal azama wato zaka faɗi Allahu akbar so uku zul malakut wal jabarut wal kibriya wal azama an gane ko wani lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam na bude sallarsa da wannan idan ka ce zul malakut al malakut da al mulk duk ma'anar su daya an gane ko malakut ala wazni fa'alut wato kamar mulk ne zidat fihi al wawu wa ta lil mubalaga an yi karin wawun da ta ne a cikin kalmar al mulk dan mubalaga wajen nuna katafara mulki al jabarut mai karfin zartar da abu wanda ba abin da ke gagararsa alkibriya wanda yake jin isa ubangiji subhanahu wata'ala kenan ya isa din kuma shi yasa yake jin isar kuma sufar sa shi yasa bai halatta ba wani ji isa sai shi wal azama girma da kasaita kenan to waɗannan duk kaga kowanne daga cikin su dawalin siftahi duk wanda mutum yayi cikin su yayi in mutum zai haddace duka to yafi ko yafi yafi wanda ya ba duka ya haddace wa falala kenan da in ka haddace duka yau kai wancan gobe kai wancan da azhar kai wancan da al'asar kai wannan sai ka mamaye duka sunnar annabi a abin da ya shafi du'aul istiftahi ka samu ka mamaye sunnonin annabi to ka gani ai ba ba abin nan bane ba lokaci guda ka karanta su gaba daya a kai bid'a ko shakka babu a in ma ya iya da yayi bid'a to sai mu dakata a nan abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure Allah shi yafe mana wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum za mu iya karantawa da tambayar barko na cewa ko yana fama da ciwon basir a sakamakon haka sai kasance ba iya rike alwala wani lokacin ko da ya fara sallah sai rihi ya zo masa to idan ya yi rihi kenan sai ya sake yin sallah sai ya sake yin sallah gaba daya ma'ana ya cire ya yanke sallah da ya sake alwala ya zo kuma ya zo sake sallah in dai lokacin da baka fara baka yi alwala ba sai lokacin da zaka fara sallah daga baya wannan ya zo maka zaka ci gaba da sallar ka hukuncin ka kamar hukuncin mai salisul bawl wanda ba iya rike bawali ko da wa alwala idan ya zo ya shiga cikin sallah wani lokacin sai kuma bawali ya dugo masa wannan sai zanto larura ne da ta shafi mutum da haka zai iya sallarsa a haka dama irin ta ba za ka yi alwala ba kana jiran lokacin sallah ya shigo sai lokacin ya shigo kana jin da ka alwala za ka je kai sallah sai ka je kai wannan shine hukuncin ka kuma ka nemi magani wai kuma daga karshe yana so wayan gaya masa wai menene maganin basir wani likita ne an da abinka ka tafi asibiti kawai ba wato ka san wani lokacin mutane sai su gani ban san yadda aka mayar da shi mai karanta zuwa ba ko komai ya sani ne oho wani ya tambaye ka maganin basir wani kuma maganin waɗansu matsaloli ne na rawawa nashi ya zo kawai tambaye ka wani ma ya zo wurin ka yana neman bashi wani kuma ya zo yana neman aiki wani yana neman kaza haka dai wani yana neman gidan haya wallahi ko wani zai maka sallama ya ce kawai abin da yake so yana so ya samu gidan haya nan unguwar da aka kai dai zaka nema masa gidan haya kenan dan ya so duka dana karatun ka tafi neman gidan haya kenan wannan yake cewa akan sami munadawa zama marfu'i kamar ya maryama kuni til rabbiki dama na ce maka duk munada mansubi ne kai ne baka fahimta ba ko karatun ladi da ya wuce an ce maka munada yakan zanto marfu'i bil damma idan ya zama idan an samu abu guda biyu al'alamiya wal ifrat muka buga muka misali da hadisin da makaranta na Abu Huraira ya Fatimatu binta Muhammadin salini min mali ma kiti ba mun karanta wannan ba a lokacin muka magana wannan Fatimatu gashi munada ne kuma zo marfu'i yanzu kuma ka kafa mana hujja da wannan banda abinka wannan yace menene matsalar wannan hadisin wa balawa ana zalika min shahidin da ake karanta karshen suratul tin hadisi ne da'ifi ba ka da an ce alaihi sallahu bi yakum al-hakimin ba abinda za ka karanta za ka yi shiru liman ma zai shiru ba abinda za ka karanta hadisin da yace mutum yace balawa ana zalika min shahidin hadisi ne da'ifi mai hukuncin mai salisul bawl duk lokacin sallah ko ya sauke alwala hukuncin mai salisul bawl mutumin da yake da fitsari na wawan zuba jikinsa kuma saboda larura to duk lokacin sallah ko ya sauke alwala kenan ba zai alwala ko bai salloli da ita haka da yawa kamar ya alwala tun azhar kuma yace tana nan kuma yazo la'asar da ita mai hukuncin yin kiran sallah a kan doki ya halatta ko akan doki ko akan mota ko akan keke ko kan benci kawo kai kiran sallah ya halatta ko ka kalli gabas ko ka kalli yamma ko kudu ko arewa kai ko a zaune kai kiran sallah ya halatta ko da alwala ko babu duk ya fara faddawa duk ya halatta ba a yin sallah akan doki sai ga matafi ba mun karanta ba ba mun karanta ba sai matafi to mutum yana zaune a gida ko ya sallah kan doki sallarsa ba ta yi ba matafiyi shi ne zai sallar nafila a kan doki ko a kan abin hawansa kamar yadda ya tabbata annabi na yi a kan abin hawansa na'am alme ko ba sunan Allah bane ba to al-muqaddim kadim aka ce man da mun ga al-muqaddim da kuma kadim da ba yanzu ko kai da al-qadim da al-muqaddim aka ce dawo dai ne kake da ka ji fa al-muqaddim qadim tarkibin ma ya sha ban abin harfin ma ya sha ban wazanin ya sha ban ai ba dai bane ba na wa alaikum salam kana nufin cikin alkunut cikin alkunut ko cikin me wannan na farko a na duk wanda suna suna suna ta zama cewa ana faɗa ta mun cewa mu ne mu yi dukoki da yawa cikin su da muna son kusa da ubangiji a nan ma ina ganin an kayyade waɗansu ko tabbini ko du'a da ake yi to bayan wannan ka san waɗansu dukoki da suke annabi ne ya mustaja ba za ka yi jefawa ciki ba ba ba bida ba ne inda a cikin sujira ne ba bida ba ne ba a cikin alkanus din ne yake bukatan takaicewa saboda a cikin alkanus din yanzu limamai sun kware wajen kawo waɗansu addu'o'in da su cucusa don dai addu'a ta tsawo duk dai wannan yana daga cikin munan zato din ga ubangiji a ɗauka sai an yi doguwa sannan zai karba a wani da abin ce shike na sai a huta ba dai abin da annabi da karkar na kuma rasulullahi uswatun hasana mai wannan tambayar abin da yake cewa ya auri wata mace ya kashe kuɗi sai kuma ya neme ta ya rasa ashe kuma ta je ta auri wani kuma wancan din matar ba da shi ta auri wani wato ta auri su wajen su hudu kenan wanne ya hukunci ita dai matar mijin farko ce duk wanda tarihi ya nuna shine mijinta ko ba sakin ta yi ba to matarsa ce yanzu duk abin da ta dodanta duk zina ta yi kawai an fahimta ko kuma su waɗancan daga ranar da suka san cewa ai mijinta na farko bai sake ta ba to auren su da suka gina ya rushe da kanshi in fasaka nikahu tilqaiyan auren da kanshi ya rushe ba za su yi saki ba in ana shari'a musulunci ka ga magidancewa kuma ta zo ta taɓa yan aure kuma ta sai na kaga sai a jefe ta shikenan an huta an fahimta ko yanda ita matar wancan ce tunda kuma ba shari'a musulunci ake ba halin yanzu duk dai wannan auren da na biyu da na uku dun na banza ne bai yiwu ba ita matar mijin farko ce in mijin farko na so shikenan sai ta yi istibra'i ta koma gidansa ta uku na kuma sai ta yi istibra'i ta koma gidansa ta yi istibra'i da jini dai kawai sai ta koma gidansa in yana da zuriyar da zai tsaya ga wannan mutumin banza tare da shi wani irin kudi da ya kashe shiwa na biyun da na hukun duk inda ka ji dama an yi irin wannan auren dama yan sarholiya ne ai za ka auri mace baka san iyayenta ba ita bata san naka ba ba bincike ba komai haka kawai aure na yake da yan bariki kawai ba kawai mutum ya ga mace shikenan sai a taru a gidan maza ya ji a samu wani dan limami ko wani malami a kiska yana karatun allo a ce shikenan zuwa sai a fati a ya zo tun farko dama mutum ba gaskiya ya so ya gina ba kai Allah rufa mana asiri na'am eh ba gane ba eh eh eh annabi ya yi sabo ne me yana cikin bukari yana cikin bukari abu hurairah ce da annabi sallallahu alaihi wasallam naji in ka kabbara sai kai shiru sannan can sai ka fara karatu wanda kake cewa inda wa abu yana abu hurairah ba yaji ba aha sai ce sukutuka baina takbir wal qira'a ma za ta qul ya abi anta wa ummi ya rasulullah sai ce ga abin da nake cewa Allahumma ba'id baini wa baina khataya kama ba'adta baina al-masjid wal maghrib ya karanta masa haka shi amma nan shi malam kawai ya kawo mana tsoron addu'a bai kawo mana kisar ga abin da ya faru na tambayar Abu Hurairah ba to shi yasa ake yin sa surranci ta iya cewa ka ce to a'a to ya aka kuma annabi gashi a cikin wata daga cikin waɗannan annabi ya ji wani sahabi yayi kaza sai ce na ga malaiku kaza sun abu nan ɗinta sai ka ce to wannan sahabin yanzu na bayyane yake nan ko ba haka ba ba shi ma a bayyane ba domin mutum na iya ba surrance kuma na jin sautinsa domin sirri ba wai kira ba a cikin zuciya ba za ka furta lafazan da bakinka wani lokacin gurgurdan yadda za ka jiyar da kanka wani lokacin na kusa da kai yana ji amma wanda yake nesa ba zai ji ba kamar mutumin nan da ke nan zai ji amma wanda yake sau na biyu ba zai ji ba ko na uku ba zai ji ba amma wanda yake dab da ni yana ji to wannan duk bai fita daga cikin da'ira na cewa sirri bane ba kun fahimta da kyau a dan kan wannan ya rikitar da kai ce to gashi a hadisin bukhari abu hurairah bai ji ba abin da cewa annabi me kake cewa ya nuna bai ji ba kenan annabi ce ga abin da nace amma a wannan hadisan kuma da makaranta cikin wanda makaranta yanzu ga ta ce annabi ya ji wani sahabi ya karanta kaza sai ce wallahi na ga malaiku goma sha biyu suna gaggawa waye zai dauke ta kai ta sama ya nuna wannan sahabin kamar ya bayyana kenan to shi ma ba wai ne a bayyana ba jaharatan a sirrancen yayi ba amma sirrantawa irin ta sauti khafif wanda yake smahul qarib dun al ba'id ta hanyar haka zaka hada hadisan wa alaikum salam yana cikin sirri ba a cikin bayani na'am akwai sauran mintunan da ya ku don na duba da mintuna na'am ban ji ba
mutum yana yi ya kama dubuwa to kuma zai yi ne fara
shi zai yi idan ma mu ya fara du'a'ul istiftahi sai liman ya riga shi karewa har ya fara karatun fatiha to kai ma mu sai ka dakatar da du'a'ul istiftahi dinka saboda a wannan lokacin wajibi ne ka saurari karatun liman yana karatun bai ya zama wajibi za mu zo mu karanta hadisin fa iza qara'a fa'ansitu idan liman na karatu duk kun shiru to da haka zaka yanke du'a'ul istiftahi dinka ba za ka ci gaba da karatu ba kan ba bayi shi dama da wajen ya tabbara ya fara karatun fatiha kai ma ba za ka yi ba ku dakata ku yi hakuri mana ya karasa tambayarsa idan liman ba wani ba za ka yi ba domin da ya za fara karatun fatiha yanzu kai ba za ka yi dawo da istiftahi ba tun da annabi ya umarce ka in liman na karatu kai shiru kafin yin shiru din nan wajibi ne dawo da istiftahi ko mustahabi ne da haka ba za ka bar wajibi don ka aikata mustahabi sallar ka da liman ta yi amma ba ta zama cikakkiya ba tunda annabi ya ce sallar ɗanku ba ta zama cikakkiya sai da wani istiftahi yanzu a irin wannan kenan sai a wajibin nasiha sai ka samu liman a gida ko in ka mutu ba zai ji maganar ka ba saboda zai wawa da kanka ba hula sai ka samu waɗansu da sai ka samu waɗansu da tije haka da za su faɗa masa yaji sai je su same shi sai da shi aka yi maka Allah ya tabbata a cikin sunna annabi na yin kaza ya kamata ana yi kullum ba kafin a fara tunanin cire liman sai an yi diyar za a tsora su kan suna yaki an yi an yi an bata hikima an haɗa shi da dattijai an yi masa nasiha ta daidai an yi ta rubuce ba da cin mutunci ba wani kenan filili ana kokarin gyara shi wani lokacin ba a ce aka yi muka lawa wani littafi ne na samu an ce yana da fa'ida kaza to amma dai ku za ku fi mu ganewa sai ka sa alama daidai wurin sai ka bashi bayan kwana biyu ka karfa to dole irin canji za a samu wani ya yarda da wannan in ya karanta littafi ba kai ne ka faɗa masa ba amma wani kai ne ka faɗa masa sai ya girman kai ya ke jiki an ki to ba sai dan ya zuga shi abin nan amma in ka ba shi abin littafi ya karanta ya gani to wani kawai sai ku ji ya fara da kansa kana sai gana da wani sauta yana abubuwa kai da abin da ake so bayyanar da gaskiya saduwa zuwa ga gaskiya ko ta wace hanya ce ta dace hanya mafi dacewa to wani an yi dukkan hanya na ɗaura liman kan tafarkin annabi ya ki to kaga shi ma sai a ki shi kenan mutumin da yake suna kuma ya za ta bata lokaci ta tare da shi wa alaikum salam wadda muka karanta yanzu a cikin wannan jerin ta istiftahi ce kuma wata makamanciyar ta za ta zo a can wajen ɗagowa da garkuwi ita ma ana yin ta a can ka fahimta ko ta zo a nan ta zo a can gurin sai dai ka kiyaye wani lafazi ne ya zo a nan wani lafazi zuwa can gurin shine kawai ma'anar wa alaikum salam suna abdullahi eh abdulhadi mutum mai suna abdulhadi za ka ce masa hadi bai kamata ba sai da ce masa abdulhadi dinsa tunda ko da shi sunansa hadi ba ba hadi bane sunansa abdulhadi ne sunansa wannan iktisarin bai dace ba idan tun asali aka sa mutum suna hadi daban to shikenan amma an sa masa abdul hadi sai kai iktisari akan hadi ya zama kuskure kenan amma tun farko aka masa hadi to ba wanda zai ce kuma wannan sunan Allah ne ba za masa sunan hadi ba ko aka masa al-aziz ba wanda zai ce sunan Allah ne suna ne mushtarak wani lokacin a sa dan adam ya danganta wa aka jingina wa shi yan an jingina Allah ma nasu ta samu wanda yan nan jingina ma dan adam dan wata yan adam gaba ɗaya suna yin su alam ne abinda ake nufi da alam wanda kawai dawatayin suna da baya kunshi da kowace ma'ana sai dai kawai ne in mun ce zaidu ka waiwayo in sunan ka zaidu din amma duk sunayen Allah ku suna kunshi da wata ma'ana wadda ta dace da siffa daga cikin siffofin Allah ai Allah sunan sa al-aziz ne amma tare da akwai siffanta wadansu bayu da cewa al-aziz wa qalu ya ayyuhal aziz inna lahu aban shaytan kabiran fa kaza hadana makana an bai da ku Allahu a'lam eh Wallahu a'lam kana nufin alhabi da hakarami ban sani ba me yiwa amma idan aka ce alhabi da hakarami ya sha wanda alhabi da habab ba kenan domin alhadu da ababba mai shirya suwa an gane ko ko mai jagora shine alhadi amma alhadi da haka rami to shine mai mai zaburaswa ya sha bamban da wancan kan akwai dan bambancin ma'ana shine ibn al-qayyim ya littafi ya sa masa habil arwah ila biladil afrah habil arwah wai kwadaitar da zukata ko tunani ila biladil afrah zuwa ga garin farin ciki ina ne garin farin ciki aljanna ba lawara gaba da ba aljanna sifofin aljanna ne kawai cikin littafin daga farkon sa har karshe qur'ani hadisi yana da dadin karantawa habil arwah ila biladil afrah wa alaikum salam duk takarda an fan aiko haka zan sata sai dai mu kara sana baki har zuwa mintin da ya rage dawa ko biyu gashi nan aha eh in mutum ba da sutura ba ne bai wadatar ba Mm. na
wai wannan wani ne ya zo da shi yanzu nan wai ya ce wai wani ne ya kawo masa ya ce wai wannan kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙarya yake wannan da ya fi gaba da kabarin kuma ne wani ne kawo wani hoto gashi nan wannan nesa dai ba su gani ba wai ce wai kabarin annabi ne to wa buɗa masa ya gani wannan kabarin kuma ne na yana jin tabbas duk wanda ya kabarin kuma yana hoto ya san shi ne wancan kuma wani zuwa zuwa na sai da sai kabarin annabi mutane da ɓata lokaci su kabarin annabi yana rufe da an kewaye wajen da me wayo za a buɗa wajen har ya ɗauko hoton da kyamara a zai yi wa a kun gana manta sai dai darasi na gaban Allah ya kai mu maganan tabligh khalf al-imam da nace zan karanto mana ga maganganun malaman malikiya shaf wa ma an sabi illa shaytanu ana rubuta sai dai darasi na gaba wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyina muhammad